بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha bakwai ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 27 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad alkasim allah ta'ala ya saka mata da alkhairi wanda muke gabatarwa daga nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi a karatunmu na baya satin da ya wuce mun tsaya kan abu na talatin da biyu da malama ta kawo mana wanda ta kawo mana su a matsayin magani ko waraka daga dukkanin damuwa ko kunci ko bakin ciki da mutum ya shiga ciki wanda shine ta ce tartibul aulawiyat jeranta abubuwa me ya fi dacewa sai mai bi masa sai mai bi masa sai mai bi masa jeranta su gwargwadon matsayinsu gwargwadon muhimmancinsu dukkanin abin da mutum zai yi a rayuwarsa ana so ya zama cewa yana yin shi ne a bisa tsari yana gabatar da al'aham ƙablal muhim yana ƙaddamar da abu mafi muhimmanci sannan kuma sai mai bi masa wajen muhimmanci duk wani abun da muhimmancinsa yake ƙasa to yakan yi ƙoƙarin ya ga cewa ya ba shi muhimmanci na ƙasa ya ba shi daraja na ƙasa baya ɗaukan abu mai muhimmanci ya kai shi inda bayi da muhimmanci ko ya ɗauko abu mafi muhimmanci ya damu da shi wato ko ya ɗauko abu mara muhimmanci ya damu da shi sama da abin da ya dace saboda haka mutum yana jeranta abubuwa ne al'aƙarab fal'aƙarab al'aham falmuhim wanne ne fi muhimmanci sai mai bi masa sai mai bi masa sai mai bi masa wannan zai rage masa yawan cinkoson abubuwa a rayuwarsa wannan zai rage masa yawan damuwa a sha'anin rayuwarsa sannan abu na 24 wanda za mu tashi a kai insha Allah shi ne malama ta ce kun ƙawiyyan tijahal ahdaf kun ƙawiyyan tijahal ahdaf ka zama mai ƙarfi wajen fuskantar abubuwan da suke faruwa duk wani abin da zai faru na musiba ko na wata jarabawa ko wani abu na wanda ba ka so to ka yi zama cewa kana da ƙarfin imanin da za ka iya tunkarin wannan abu kana da ƙarfin zuciya da za ka iya tinkarin wannan abin za ka iya wato runguman abin gwargwadon yadda ya zo maka yanayin yadda ya zo yanayin yadda za ka karɓe shi saboda ka a ita rayuwa tana cike da abubuwa masu tarin yawa babu yadda za a yi a rayuwar mutum ya zama shi kullum farin ciki yake yi kullum dariya yake yi kullum annashuwa yake yi kullum daɗi yake ji ba zai taɓa yiwa ba dolen dole idan an samu ranar da ya farin ciki to dole akwai ran da zai bakin ciki dole in an samu ranar da ya yi dariya dole akwai ran da zai kuka in an samu ranar da ya ji daɗi dole kuma akwai ranar da zai ji ba daɗi wannan shi ne tsarin wannan ita ce ka'idar rayuwa don haka malama ta ce ka zama mai ƙarfi wajen iya tunkaran abubuwa za ka iya tunkaran duk wani abin da ya faru za ka iya tunkaransa za ka iya jure shi za ka iya shanye shi duk wata musiba da ka gani allah ya saukar ma bawansa musamman musulmi to allah ya san cewa wannan bawan zai iya jurewa ya shanye wannan musibar ne Allah ya san cewa zai iya jurewa ne ya shanye ta idan ka ga mutum ya daga hankalinsa ya fita daga hayyacinsa ya fita daga sha'aninsa gaba ɗaya saboda mai wata musiba ta same shi ko wani abu ya sauka zuwa gare shi to ya san da cewa ya fidda kansa daga ainihin tsarin da Allah ya halicce shi a kai malama sai ta ce hib anna hadhihi almushkila allati awrathatka alhuzna hasalat laka qabla 20 sana atastahiqu kull hadha alham malama ta ce to bari ma a ce ma misali wannan matsalar da ta same ka wanda ta gadar maka da wannan damuwan a ce ta faru tsawon shekaru 20 da suka wuce yanzu ya cancanta a ce ka yi shekara ashirin kana cikin damuwa abu ya same ka tsawon shekaru ashirin ba mamaki a tsawon shekaru ashirin wata matarka da kake tsananin santa ta rasu ko mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu ko wani abu makamancin haka dama wannan su ne mafi girman musiba ita ce mutuwa mafi girman musiba don allah ya kira ta da musiba in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut musiba ce annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabatu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innahu fa innaha a'zamul masa'ib duk wanda musiba ta same shi na an masa rashi to ya tuna musibar da ta same shi ta hanyar rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ita ce mafi girman musiba to kaddara cewa ka samu mutuwar masoyi ne ka samu mutuwar aboki ne yanzu ka cancanci ka yi shekaru ashirin ko sama da haka kana cikin bakin ciki kullum kana cikin damuwa kullum kana cikin damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a hadithul qudsi yace mali abdul mu'min indi jaza'un إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة باوا مؤمني إن جاء الله باوا نا مؤمني باي da wani lada ko wani sakamakon da ya cancanci in bashi idan na karbi ran masoyinsa daga cikin mutane sai ya haƙuri ya nemi lada ya fawwala lamarin ma Allah bai da wani sakamako in ji ubangiji in ba aljanna ba sakamakonsa shine aljanna ashe in mutum ya tuna cewa to wannan rashin da aka yi mu sakamako na kuma shine aljanna to sai ya fawwala mu Allah al'amari wani lokaci lokaci lokaci ya tuno da irin abin da ya faru tsakaninsa da mahaifiyarsa ko mahaifinsa sanda yake raye ko sanda take raye ya ji ba daɗi ya yi mata addu'a shike amma kullum kullum a ce mutum ya ce shi tun da mahaifinsa ya rasu ya ma kasa tsinina ma kansa komai a rayuwa to kaga wannan ya ɗauka ma kansa abinda zai jefa kansa a cikin damuwa na farko dai wanda ya tafi ba dawowa zai ba addu'a aka ce kai ta masa kar ka manta da shi kai ta bar addu'a sannan kuma ka ɗaura daga inda ka tsaya akan sha'anin rayuwanka Allah ya ji kan iyayenmu wanda suke da rai Allah ya sa su yi ƙarshe mai kyau amma tasma'u ahyanan fulanan yarwi qissatahu alhazina allati waqa'at lahu منذ zamanin طويل malama ta ce wai shin baka taba jin wane abokinka ko wane dan uwanka ko wane kwalik dinka wane da wane wane yana baka labarin kissansa wanda ke kunce da damuwa da kunci da bakin ciki wanda ya faru da shi na tsawon shekaru na tsawon lokaci mai tsawo ba kai baka san wani wanda ya shiga damuwa kwatankwacin irin naka ba kai baka san wani wanda ya gamu da musiba wacce ta fita ka ba baka san wani mutum daya wanda Allah ya jarabce shi da sama da jaraba wanda Allah ya maka ba walau rawaha wa, wa ka'annaha qissatun li ghairihi idan yana baka labarin sai ka dauka ma cewa kaman yana bada labarin abun abun da ya faru ma wani ne me take nufi da wannan shine baka taba jin wani dan uwanka ko abokinka ya zauna yana baka labarin abin da ya faru da shi na tsawon lokaci ba na damuwa in ka kalli yadda yake bada labarin sai ka kamar labarin wani yake bayarwa ba nashi ba jarabawa ta same shi rasuwan mahaifi ko rasuwan mahaifiya in ya zo bayan shekaru goma yana ba da labari sai ga kaban yana ba da labarin rasuwan mahaifin wani ne ba na shi ba saboda me saboda bakin cikin ya wuce damuwar ta wuce damuwar ta wuce to shine ana so a nuna maka in ya zama wani yana ba da labarin abu na bakin ciki da ya same shi amma wanda ma bai san farkon labarin ba sai ɗauka labarin yana bayarwa ne akan wani ɗan uwansa ko wani abokinsa saboda yadda damuwar ta wuce masa bakin cikin ya wuce to kai me yasa naka ba zai wuce ba me yasa zaka dawomar da kanka a cikin bakin ciki me yasa zaka dawomar da kanka a cikin damuwa me yasa walau rawaha fi zamani huduthiha lakana laha tabi'an akhar inda a ce ya rawaito wannan kissan ya baka labarin wannan kissan lokacin da ta faru da kaga kissan ta ɗauki wata fuska ta daban da lokacin da kissar ta faru lokacin ya rawaito kana gani ko lokacin daidai lokacin yake baka labari da ka fahimci kissan ta wata fuska amma nawa ne ma za ga mutum ya baka labarin wani abin damuwa da ya faru da shi a wancan lokacin ya shiga kunci ya shiga damuwa ya shiga tunani amma yanzu ma ya zama abin dariya a wurinsa ya zama abin dariya komai ya riga ya wuce idan rudewa ne da rikicewa saboda mutuwar da wani ya yi wannan rudewar da za ka yi gaba daya ba ta kai rudewar da sayidina umar ya yi ba saboda mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam san da ya rasu umar dan khattab ya tara sahabbai a masallaci sahabbai suka taru a masallaci ya hau kan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya sake cewa manzon Allah ya rasu annabi ya je ganawa ne da ubangijinsa kuma zai dawo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai dawo kar wani ya sake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu saboda haka har sayyidina abubakar ya zo ya wuce ya shiga cikin ɗakin na na aisha ɗakin ƴarsa ya samu annabi a lullube sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe mayafinsa ya ce ɗibta hayyan wa mayyitan ya rasulallah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana raye kana ƙamshi ka mutu kana ƙamshi ya ce mutuwar nan dai da Allah ya rubuta cewa kowa zai mutu ka riga ka yi Allah kuma ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba da aka yi fito ya samu sayidina umar ya ce ijilis ya umar umar zauna umar ya rude ya rikice umar ka zauna sai bai zauna ba sai sahabbai sai suka karkato suka bar sauraron umar suka koma suna sauraron sayyidina abubakar da aka sayyidina abubakar ya ce musu amma ba'ad ayyuhan nas faman kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace ya ku mutane ku ji da kyau duk wanda a cikin ku ya zama yana bautar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya sani annabi muhammadu ya rasu alaihi salatu wassalam annabi ya mutu wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut duk wanda ya kasance kuma yana bautan Allah ne shi kadai to ya sani Allah rayayye ne baya mutuwa yace ba ku ji Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun annabi muhammadu bai kasance ba illa rasul face manzo ne shi qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun shude sun wuce gabaninsa kafin ya zo wasu manzanni ne suka zo kuma su ma sun rasu sun wuce afa in mata yanzu in annabi ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan digadigan ku bar addini wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya akan digadigansa to ya sani falan ya durra Allah shay'a ba zai taba cutar da Allah komai ba wa sai jizillahu shakiri da sannu kuma Allah zai saka wa masu gode masa daka wannan ayar da sayyidina Abubakar ya karanta sai ta kwantar da hankalin Umar dan Khattab yace sai na ji kamar lokacin aka saukar da aya sai ga masallaci ya dauka duka sahabbai suna dauka wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين kaga kenan duk damuwar da sayyidina Umar ya shiga alaihi salam saboda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar musiba ce mutum ya kwatanta ya gani akan idonsa mahaifinsa ya rasu hankalinsa ya tashi akan idonsa an sanya mahaifinsa a cikin kabari hankalinsa ya tashi yaya kake tunani wani irin karfin zuciya sahabbai suka yi suka iya daukar annabi sallallahu alaihi wasallama suka sanya shi a cikin kabari kuma suka rufe shi wani irin karfin zuciya suka yi duk yadda kake son mahaifinka bai kai yadda sahabban da suke son manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasan da nana Fatima Allah ya ƙara yadda a gare ta take ce mu take kallon wasu daga cikin sahabbai tace aqabat anfusukum an tahfu ala rasulillahi turab yanzu ran muku ranku ya muku daɗi a ce ku wato ku tura ƙasa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tana kamar ya yaran ku yayi muku yaya kuka ji daidai lokacin da kuke tura ƙasa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda an san daga lokacin da aka rufe shi mutum ne yana gani dan uwansa ko ɗansa ko mahaifinsa ko matarsa ko mijinta ko wani abu makamancin haka zai rasu mutum ya je makabarta yana kallo za a tura ƙasa ya san daga nan an rufe ƙasar nan to ya daina ganin sa kenan ya san ya daina ganin shi kenan sun yi ban kwana kenan saboda haka duk sanda ka shiga damuwa to ka tuna fa wani ya shiga damuwa sama da damuwar da ka shiga hib annaka akhta'ta fi amrin ma ba ma ba mamaki kayi kuskure a wani al'amari amma yakfika annaka ta'allamta darsan min madrasatil hayat yanzu bai ishe ka ba a ce yau ka koyi darasi daga makarantar rayuwa kayi kuskure wani abu ya kuskure maka kana ganin cewa wani abu ya kubuce maka ko ya subuce maka ya kuskure ka wannan bai ishe ka a matsayin darasi ba bai ishe ka a matsayin abin lura ba bai ishe ka a a matsayin abin farin ciki ba a ce ga wani darasi nan da ka koya daga makarantar rayuwa makarantar duniya ta koya maka wani darasi ka saka harkan kasuwanci ko wani al'amari sai ya subuce sai ka gane cewa ashe wannan darasin da za koya a makarantar duniya shine ba harkan kasuwancin da yake ba da arziki ba harkan kasuwancin sababi ne mai ba da arzikin shine Allah wani yana ta kasuwancin shekaru ba adadi amma har yanzu bai samu arzikin ba wani kuma tashi ɗaya Allah ya bashi hib anna waladaka qad zaga an tariqil hidaya misali a ce bari a ce ma ɗanka ne ya kauce daga hanyar shirya ya bauɗe daga hanya madaidaiciya a tamliku kalbahu kai ke mallakan zuciyarsa ɗanka ya kauce ya lalace ya bar hanya akwai zafi babu daɗi amma malama ta ce kai ne kake mallakan zuciyarsa ba kake da mallakin zuciyarsa ba alƙulubu biyadillah zukata zuciyar kowa tana hannun Allah ne biyadillahi yuqallibuha kaifa yasha Allah na jujjuya zukatan bayi yanda ya ga dama saboda haka ba ba ba tara ma kanka bakin ciki zaka yi ba abinda zaka yi shine ka tashi gaban wanda ke maganin bakin ciki cikin dare ka roke shi ya shirya maka da danka shine ita ce iya mafita ita ce mafita amma anta amma kai kan in alaika illal bala ba abinda Allah ya daura maka in ba isar da sako ba yi ma danka wa'azi faɗa masa gaskiya ce masa kala kaza halal kaza haram Allah bayi son kaza Allah yana son kaza karantar da shi mai Allah yake so mai Allah baya so naka wa'azi naka isarwa shirarwa kuma a hannun Allah yake shirarwa tana hannun Allah ka tuna da annabi nuhu alaihi salam kalla ka gani annabin Allah ne manzon Allah ne yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul shine manzon farko manzon farko da Allah ya fara aikowa zuwa ga mutanen duniya kamar yadda Allah ya ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wanda biyina min ba'di hakika mu mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da kuma sauran annabawan da suka zo a bayansa kaga kenan shine annabin farko afwan shine manzon farko shine manzon farko duk sauran manzanni sun zo ne a bayansa alaihi salatu wassalam da Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum sai ce wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi amma ka kalli annabi nuhu kaga irin jaraba wanda Allah ya jefa masa akan matarsa da kuma ɗansa manzo ne kai yanzu duk shiryen da kake so ka ɗanka ya yi ba mamaki abinda karanta iya a littafi ka karanta hadisan shi ko manzan shi ake wa wahayin ayoyin shi ake wa wahayin hadisan shi ne mai isarwa a madadin ubangiji shi ne allah ke turo mala'ika ya zo ya gaya masa ka faɗa ma duniya su yi kaza su bar kaza su yi kaza su bar kaza kuma ya fito ya faɗa ma wasu su karɓa amma ga matansa da ɗansa a cikin gida sun zama kangararru har san da Allah ya buga misali a fannin kafirci da matan annabi Nuhu da matan annabi Lut ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين sanda Allah ya buga misali da su saboda kafulcin sun ya kai makura matar annabi Nuhu da matar annabi Lut ga dan annabi Nuhu Allah ya umarci annabi Nuhu da ya haɗa jirgin ruwa wasna ilfulka bi ayunina wa wahina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah ya ce ma annabi Nuhu ka haɗa jirgin ruwa muna gani kuma da wahayinmu idan kuma tashi hallaka azzalumai to karka roƙa musu afuwa karka yi karka yi magana kawai kai shiru saboda za a halakar da su har inda bayan an gama hada jirgin Allah ya ce masa fa idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kullin zawjayn ithnay wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl minhu a suratul mu'minun a suratul hud yace hatta idza jaa amruna wa farat an-nur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل Allah ta'ala ya ce ka tara kowane jinsi ka samu namiji da mace namiji da mace namiji da mace akuya da da ɗan taure rago da tinkiya sa da saniya haka da za ka haɗa ka haɗa su kowanne ka haɗa su aure sannan ka kwashe iyalanka da mabiyanka sai dai banda wanda wato ainihin maganar Allah ta azaba ta riga ta tabbata a kansa Allah ya ce bayan Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim Allah ya ce in an tashi tafiya a ce bismillah in ana so a tsaya a ce bismillah to muhalli shahid sai Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wannan jirgin ruwan tana tafiya da su wato a cikin wani irin tabo ko wani irin igiyar ruwa ko wani abu makamancin haka kamar duwatsu wana da nuhu ibna annabi nuhu ya hangi ɗansa wa kana fi ma'ahi ya hangi ɗansa ya janye jikinsa ya ja jikinsa daga cikin mutanen da za a tafi da su a wannan jirgin wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'azli yace ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya bunayyar kabi ma'ana wala takun ma'al kafiri yace ya kai dana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare da kai kar ka zama cikin kafirai kar ka zama cikin kafirai yace menene matsalar ina ce ruwan sama ne kace za a yi ruwan tufa ne za a saukar da ruwa sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ga can wani katon dutse zan je in tsaya a bayan dutsen zai kare ni daga ruwan ruwan ba zai iso inda nake ba قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم yace kai ba irin ruwan da ka saba gani bane a yau ba wanda ya isa ya kare ka daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya marhama Allah yace annabi nuhu yana cikin fada wa mutanen wannan yana cikin fada ma dansa wannan wahala bainahumal mawj wahala bainahumal mawj kawai shi jinin sai igiyar ruwa sai ta daba tsakaninsu ta gitta tsakaninsu fakana min al-mughraqin sai ga ɗansa sai ya zama cikin waɗanda aka halakar akan idonsa har annabi nuhu ya zo yana addu'a yace rabbi inna ibni min ahli yace ya Allah ɗana fa yana cikin iyalaina wa inna wa'daka al-haq kuma alƙawarinka gaskiya ne kai alƙawarin ba za ka halakar da iyalaina ba wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukuncin masu hukunci Allah sai ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahlik Allah ya ce ya kai nuhu wannan dan naka bai cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih saboda ayyukan da yake aikatawa ba kyawawan ayyuka bane wata kira'an ta ce innahu amila ghairu salih saboda ya aikata ayyukan da ba kyawawan ayyuka ba da haka babu shi a cikin iyalanka nan iyalan da ake magana su ne mabiya su ne wanda za ka ce su yi su yi su bari su bari su ne iyalanka innahu amalin ghairu sa'i fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kar ka sake tambaya na abin da baka sani ba inni a'izuka an takuna minal jahili ina maka wa'azi saboda kar ka zama cikin marasa sani saboda haka kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara annabi nuhu alaihi salam ɗansa bayi cikin masu imani da shi saboda kaddarawan Allah yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah na fidda rayayye daga matacce kamar yadda kuma yake fidda matacce daga rayayye wannan duka sha'anin Allah ne duka sha'anin Allah ne saboda haka kai abin da yake kanka shine isarwa ka jajirce kwarai da gaske kai iya bakin kokarin ka ya zama sakaci da matsalan ba daga wajenka aka samu ba me za ka yi shine isbir ala hadha libtila kai haƙuri akan wannan jarabawa wa qaddim lahu nusha wal irshad ka yi ma ɗanka nasiha ka nuna masa hanyar shirya ka nuna masa hanya madaidaiciya wa qarribuhu ila al-akhyar sannan ka kusantar da shi zuwa ga mutanen kirki ka duba cikin makwabtanku suwaye mutumi suwaye mutanen kirki mutane masu riko da addini yara masu son zuwa makaranta to hada danka abota da su wannan abokin da danka yake yawo da shi mutumin banza ne bayi son makaranta bayi son addini bayi son sallah bayi son kaza to kada sake ganin ka da shi kan da sake ganinka da shi wannan shi ne yana daga cin abin da yake wajibi akan iyaye sama ma 'ya'ya abokai na gari sama ma 'ya'ya abokai na gari shi sa da wannan kullum in na tuna nake addu'a ga malamin mu Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum Allah ya kada tsare shi bana mantawa bara azumin bara ina tsammanin a goma ƙarshe lokacin malam yana umara na ga sakon shi ta whatsapp cewa ɗansa abdulrahman da abdul'ala yana so da ni da su mu zama abokan juna wannan abin sai faranta mun rai abin da ya faranta mun rai shine yarda da malam ya cewa ya gamsu 'ya'yansa su zama abokaina wannan sai yi mun daɗi ya faranta min rai kwarai da gaske to kaga muhalli shahid shine kullum mutum kokari yake yi wajen gani ga suwaye abokan 'ya'yansa, wanda hanyar su daya turban su daya kana so 'ya'yanka su zama mutanen kirki ɗaliban ilimi masu addini to suwaye abokan su da suwaye suke tafiya saboda anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa innal anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi فإن المقارن فإن القرين بالمقارن يقتدي in ka tashi tambayan waye waye to karka je ka ce da Allah ku gaya mun wane waye shi waye kaza waye kaza kawai kana zuwa cikin unguwa ce a faɗa maka su waye abokan wani da wani su waye abokansa da kaga abokansa to kawai haka yake haka yake ba ɓata lokaci ba yanda za a ce maka abokansa mashayin giya ne 'yan tsara suka ne 'yan wuyu ne kullum da su yake yawo amma shi kan alaran ma ne ga haddan ƙwar'ani ga tilawa ga ƙiyamun laini ai ba zai yi ba ba zai taɓa yi ba saboda haka kana ganin abokansa to ka gan shi abokansa su ne fotokofinsa su ne bayanin wahin shi wa ba'iduhu anil ashrar kayi kokari duk sanda ka ga ɗanka yana kusantar mutane a shararai mutanen banza to ka yi ƙoƙari ka nisance su ka janye jikinsa da gare shi ka san cewa wannan gidan makwabcinmu iyayensu ba su damu da tarbiyyarsu ba su je inda suka ga dama su yi abin da suka so su yi kaza su yi kaza to maza maza ka janye ɗanka daga jikinsu maza maza iyayensu ba su yarda ba iyayensu ba su damu ba don 'ya'yansu sun kutuntuma ashar saboda haka yaran sun saba da ashariya sun saba da rashin kunya sun saba da cin mutuncin mutane sun saba da kaza da kaza da kaza da kaza a gidan ba tarbiyya to kul ɗanka ya rabe su zai zama irinsu zai zama irinsu zai zama irinsu shi sa mu misali kamar mu iriyan unguwan nan Allah ya mana baiwa kwarai da gaske galibi yara a cikin unguwan nan in ka gansu da abokansu to galibi abokan da aka haɗu a makaranta ne wannan ni'ima ce babba da Allah ya azurta mu musamman unguwan nan area unguwan nan gaba ɗaya galibi idan ka zo lokacin makaranta za ka samu unguwar gaba ɗaya babu yara duk an tafi makaranta ko ranakun hadda ko ranakun boko alhamdulillah yana da wahala ka samu yaro guda ɗaya da yake tasowa a cikin unguwar nan bayi zuwa islamiyya bayi zuwa hadda yana da wahala wasu ma biyu suke haɗawa aje hadda aje islamiyya ta wannan ni'ima ce babba wannan ni'ima ce babba so kaga abinda ake so kullum mutum ya yi ƙoƙari ya ga suwaye suke raban 'ya'yansa domin in ka kuskura mutanen banza suna raban 'ya'yanka to duk yadda aka yi duk yadda aka yi ko da kuwa ko da kuwa kana ƙoƙarin ɗaura su akan tarbiyya ta gari to wa'annan abokansu za su rushe za su lalata za su ɓata za su ɓata saboda haka ma malamai suka ce daga shekara bakwai na yaro zuwa sha hudu to abokai nema masa su ake yi ba shi ke zuwa nemo abokai ba nema masa su ake yi ana nema mana abokai ne wannan shi ne amma idan mutum ya zama cewa shi ya sake 'ya'yansa su yi abin da suka ga dama to za su gadar masa da bakin ciki zai shiga damuwa zai shiga bakin ciki kwarai da gaske kullum ka duba ka gani in ka ga mutanen kirki suna raban 'ya'yanka to ka ce alhamdulillah 'ya'yanka suna raban mutanen kirki to ka ji daɗi ka yi godiya ma Allah sannan wad'u lahu ana al-layli wa atrafan nahar ka tashi kai masa addu'a dare da wuni kai ta addu'a kai ta roƙon Allah wantaziril faraj sai kuma ka zauna ka jira buɗi kai addu'a ka kuma jira ka ga abin da Allah zai duk wanda ya roƙi Allah yayi addu'a Allah bai taba kunyata shi Allah bai taba kunyata shi in kaga mutum ya kunyata a rayuwa ya shiga damuwa a rayuwa to akwai sakaci da addu'a galibi galibi akwai sakaci da addu'a galibi za ga ko ko tarbiyyar yaya ne abin da yake jefa da yawan iyaye cikin damuwa shine suna so su yi tarbiyyar ne da ƙarfi suna so su yi tarbiyyar yaran ne da ci da ƙarfi da nuna zafi abin da suke so shine su zafafa ma yaran ƴaƴansu siffantu da tsoronsu ya zama cewa ko uwa ce ko uba ne yana jin cewa yana da ikon taka 'ya'yansa da murza su ba tare da yana addu'a ba ba tare da addu'a ba na san waɗanda da yawa sun yaka yanzu 'ya'yan sun fi ƙarfinsu a shekarun baya in yaron ya tashi yin abu da ba daidai ba aka kira sunan uwansa hankalinsa tashi yake yi saboda ya san abin zai masa ba daidai ba amma yanzu ya kalli idan ta ya gaya mata magana ba wani abu bane a wajensa walaikun salam na'am eh eh wannan gaskiya ne ana samun tarbiyya wajen tarbiyyantar musamman 'ya'ya mata za ga mutum yana kallo ya ɗan waya babba ya ba 'yarsa ta ɗauki hotunanta ta yi ta yadawa a social media akwai haƙƙi akwai kwamashin zunubi a kan uba har uwan ma to ka gani har uwa wannan kuma matsaloli ne wanda mun shasha ganinsu kuma mun shasha warwaran irin waɗannan matsalolin su wani lokacin za ka ga ko da ya zama akwai sakacin mai gida ko kuma ya zama su matan babu tsoron allah a sha'aninsu sun zama babu tsoron Allah a sha'aninsu wanda na ga irin wannan kisisin da yawa hatta a cikin ramadan nan ma da ta wuce hatta kuma bayan sallan nan su saboda haka kaga akwai haƙƙi duk wanda Allah ya bashi yaya wato galibi abin da yake faruwa shine musamman yanzu da yawan matasa da suke aure suna yin aure ne saboda huce haushi ko saboda ramawa ko saboda ganin wane yayi shi ma ya shigo cikin yayi da wane ne da wane ne ba tare da ya san menene haƙƙin auren a kansa ba me mas'uliyansa akan me mas'uliyya da Allah zai tambaye shi akan matarsa me mas'uliyya da Allah zai tambaye shi akan ƴaƴansa me mas'uliyyar yanda kaji annabi ya gaya mana cewa mace an halicce ta da kashin hakarkari lankwasashe tankwasashe to haka rayuwarta take tana buƙatar sa ido kwarai da gaske tana buƙatar sa ido to wani shi abin da yake so shine baya so matansa su ce yana da matsawa baya so matansa baya so ya takura musu yana so su yi rayuwansu su yi social life ɗinsu yadda suka ga dama saboda haka shi social human being ne bayi da matsala shi bayi da damuwa shi wannan rashin matsalan da baka da shi kuma zai ja maka matsala a lahira zai ja maka matsala a lahira dolen dole ne matarka tana da waya wajibi ne akan ka karban wayanka wayanta da bincikawa menene a cikin wayar account ɗinta na social media me take da su me take posting da wa take chatting da waye da waye take chatting wannan wajibi ne dole ne wanda sai ta ce to ai to baka yarda da ni bane ko wani ce to in dai na yarda da ita ai shikenan ai wane ne ai wane ne ai wane ne kaga ba zai ba zai taba yiwa ba me yasa me yasa baka dau ATM din kudin ka ka ba ma dan ka ce kai ka yarda da shi ba dan me kake boye shi a cikin daki fito da shi ka ajiye a falo mana ka yarda da ƴaƴanka da matanka gaba ɗaya duka yarda da su gaya ma kowa fin ɗin atm ɗinka me yasa kake ɓoye shi a cikin ɗaki ashe tsaro kake ba ma kuɗinka amma ba ka ba ma addinin iyalanka tsaro so kaga wajibi ne akan duk wanda ya zama magidanci ya san cewa mas'uliya ce babba a kansa abin ba mai sauƙi ba ne eh abin bayi da sauƙi abin bayi da sauƙi allah ya san kana son matan nan kuma ya kaddara ku yi aure kuma ya kaddara maka cewa kai ne arrijalu qawwamuna 'alan nisa kai ne mai tsayuwa a kanta kai ne mai tsawatar mata so ga da yawan mata su kuma ba sa san mazaje masu tsawatarwa ba sa san mazaje masu cewa kin yi kaza ba daidai ba ki gyara ba sa san irin wannan mazan abinda suke so shine wanda zai sake musu ragamar rayuwa su yi abinda suka ga dama su yi abinda suke so to wani ma da ka ga saboda rashin kishi rashin kishi bala'in ya wuce da zaga wani saboda rashin kishi hoton matansa shine a difinsa na social mediyansa shine akan profile ɗinsa hoton matansa ko ya ɗau hoton matansa ya yada ma duniya misali ko saboda an yi an zo anniversary yau sun cika shekara goma ko sun cika shekara kaza ya sa matansa ta cancane ta yi wanka ta mammatse jikinta ya sa waya ya ɗauki hoton kuma ya tura ma duniya saboda rashin kishi tunda so kake a gane matarka kyakkyawa ce ai sai ka hada da namban wayanta ba shi kenan ba ka tabbata mara kishin na gaskiya sai ka hada da namban waya kaga kenan wannan rashin tunani ne rashin hankali ne matar da Allah ya azulta ka da ita ya ce kai kadai ba yadda ta auri miji biyu ba aka ce kai daya ta yi centralizing kanta akan kai kadai miji daya sai zama cewa kuma kyantan nan kuna sharing ne kai da wasu ka dauka ka tura kana da followers ko friends a facebook ko twitter ko instagram mutum dubu kaza wani shi ma ya yi sharing ya tura ma mutum dubu kaza wanda mutum dubu kaza sun yi saving wani ya yi kaza wani ya yi kaza kana can da matarka cikin ɗakinka wani kuma yana nan abin da yake burge shi shine ya sa hoton matarka ya ta zumin yana kallo kai kuma kana ganin cewa ka tura ma duniya hoton matarka ta yi kyau ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wannan fa matan da ya auro kenan kar ka yi maganan kuma yarsa wannan hadith wala haraj kar ka yi maganan yarsa wannan matar kenan uwar kenan kar ka yi maganan yar kuma sai dai Allah ya kiyaye su kaga kenan wannan da yana cikin abin da yake rurrusa mana tarbiyya yake lalata al'amuranmu gaba ɗaya yake lalata al'amuran gaba ɗaya idan ƙyarce abin da ta taso kenan aka sake mata musamman mace saboda su da ƙauna abin da ta taso ta saba shine a gidansu an sake mata ragamar rayuwa ta yi abin da ta ga dama ta fita sanda ta ga dama ta dawo sanda ta ga dama ta yi tarayya da wanda ta ga dama ta yi abota da wanda ta ga dama ta yi kawance da wacce ta ga dama maza ne ko mata ne duk ba hankalin uban akai shi sa yanzu za ka ga idan mutum yana da akuya ko kaji sai suka fito makwabcinsa sai ya hangi wani yana dako yana so ya kama akuyar maza maza sai ya marwaya amma makwabcinsa zai hangi wani ya zo ya tsaya a mashin ko mota ya ɗau yarsa sun yi gaba sai ja bakin sai shiru sai shiru saboda me in bera da sata daddawa da wari shi bai faɗa ba to amma meye matsalar shine galibi in an ce wane naga wani ya zo ya ɗauki yarka ya fita da ita to sai ya hankwada me yasa kake samun ido akan affairs na gidansa me yasa kake samun ido akan affairs na gidansa kana shishigi kana kaza kana kaza kai damuwanka mana abinda ake yi kenan in mutum na tafiya a mashin sai ya sake standard aka hange shi yayi aita masa ihu ka gyara standard ka gyara standard ka ba a so ya halaka amma an gan shi ya riko hannun wata a cikin unguwa wata kilma sai a tafa masa ana nuna mata cewa super abu yayi kyau ana nuna masa an ji daɗi Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana da haka malam yace ka tashi kai addu'a ka jira kuma Allah zai kawo maka mafita wa taraqqab hidayatal waladi sannan kuma ka zauna ka jira shiriyan da yaron da ga Allah ya shirye shi matakar kana addu'a wala tahzan wallahu rabbuk kar kar kai bakin ciki bayan kuma Allah ne ubangijinka Allah ya gyara mana sha'anin mu Allah ya taimake mu akan al'amuran addinin mu da al'amuran rayuwar mu abinda muka ranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته